أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a kan babi na 295 to babu taharimin ya hace alal mayyit wa ladimil khaddi wa shakil jaybi wa natfi sha'ri wa halqihi wa du'a'i bil wayli was subur wato babi wanda zai yi magana akan haramcin kuka kukan mutuwa da kuma marar fuska saboda an yi mutuwa da kuma yayyaga riga saboda an yi mutuwa da da yayyaga riga don an yi mutuwa da kuma wato cire gashin jiki waje ya ringa ciccire gashin jikinsa ko mata ta ringa ciccire gashin jikinta saboda an yi mutuwa da kuma mutane su ringa wa kansu mummunan addu'a saboda wani nasu ya rasu irin da bahaushe da yake cewa idan an yi masa mutuwa kaji ana cewa wayo an shiga uku an lalace wayo babban bango ya faɗi wayo wane ne wane ne inda turanci ne sai ka ji ana kiran shi wai bread winner na ya mutu to in an tambaye ka kai wa yake azurta ka a duniya wato kai wanda ya mutu ne yake azurta ka kenan Allah maɗaukacin sarki yana sa iyaye yana sa mazaje yana sa duk asbab ne sababi idan Allah ya ɗauke su zai kawo wasu eh Allah kawai sababi yake sanadi yake sawa amma shi ne mai azurtawa shi yasa za ka ga a cikin alkur'ani akwai inda Allah maɗaukacin sarki da ya soma sai ya soma da iyaye Allah ya ce musu na hannu narzuqukum wa iyyahum ya ce mu muke azurta ku iyayen ku karan kanku da iyyahum da 'ya'yan naku wani wajen shi Allah ya soma da ‘ya'yan ya ce na narzuƙukum narzuƙuhum wa iyaku mu muke azurta ‘ya'yanku kuma mu muke azurta ku da haka dan wani baya nan ba magana cewa wani ba zai ci abinci ba ba magana wani ba zai sa tsirari wani ikon Allah ma wani abu da Allah yake yi wato mafi yawa mafi yawa mu Najeriya ma mun ga ayoyi mafi yawa waɗanda suka yi shugabancin ƙasar nan sai ka gaba su ma san iyayensu ba na? eh ba su ma san su ba ba zai ka ce baban shi ne ɗaure marari na? uwa bai san shi ba kwata-kwata ma shi a duniya amma mai abin ya ce shi ne kuma shi ne da haka iyaye Allah ya sanya su ne su zama dalili yan uwa da kowane kuma haka ake son musulmi ya ya tabbatar kuma haka yake cewa mai azurta shi shine Allah kuma ko ba kowa ma Allah zai azurta ka eh dan shi yana nan shi hayyu ne la ya mutu shi baya mutuwa عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيها عليه وفي رواية ما نيها عليه an samu hadisi daga Umar ɗan Khattab yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci ana yi masa azaba a cikin ƙabarinsa saboda mai saboda irin kukan mutuwa da aka yi masa wanda ya mutu ana masa azaba a kabari saboda ana masa kuka a duniya saboda ya mutu ai an ji fasara hadisi ko malumma masu tafsirin sassaran hadisi suka ce shi kuka kala biyu ne kuka kala biyu ne kuma haka yake akwai kuka wanda musulunci ya yarda da shi babu laifi shi ne kuka wanda ake zubar da hawaye wanda rai yake jin ba da ake bakin ciki an rabu da mutum ana zubar da hawaye wani ba tausayi ne duka wannan babu laifi kuka ne wanda yake baya fito na fito da kaddarar Allah kuka ne wanda babu surutu babu maganganu a cikinsa babu dukan jiki babu yaga riga babu gudu ana kama mutum na to duk wannan shi wannan babu laifi amma kukan da musulunci ya hana shine kuka wanda yake da sauti eh kuka mai sauti kowa ya san shi aiko na kowa ya iya kuka dan da wuya kaga mutum da bai taba kuka ba na'am to mai sauti da magana bahaushe in zai kuka zaka je yana wayo yana ihu da sauransu haka kowa to yi wannan kukan haramun ne kuma shi ne to amma yana da sharaɗi guda biyu kamar da maluma suka faɗi sharaɗi na farko idan shi wanda ya rasu shi ya ce in na mutu ku ringa mun kuka ku an ji sharaɗi na farko in shi ya ce lallai ya mutu a ƙarfar kuka to in an mutu ya aka yi kuka za a yi mara azaba sharaɗi na biyu idan har ya ga alamar cewa iyalansa in ya mutu za su yi kuka kuma bai ce musu ba kada ku mun kuka ya gaya musu cewa to in Allah ya yi kwana na ya kare na musu da Allah ban da kuka mata ban da kuka yara ban da kuka ba laifi a zubar da hawaye amma ihu da babu wanda ya mun ba ruwana to idan maluma suka ce idan ya faɗa haka wa iyalansa sai kuma ya mutu sai kuma suka yi to shi ma ba za a mara zama ba an gane shi ma ba za a ma azaba ba saboda mu ya riga ya sauke nauyinsa amma idan ya yi shiru ya san kuma alamar za a yi kaga su arna har su masu kukan ake yi eh akwai wanda su haya a so shi ake har rob suke sawa a ido da masu rawa da gawa na gayu su shi ne su ana biyan su kuɗi don su zo su yi kuka don su zo a yi rawa da gawa wannan ba ta'adar musulunci ba ne ko musulunci ya hana a wata ruwaya take cewa matukar an yi masa kuka shi yasa shi maganin mutuwa haƙuri duk wanda ya mutu kawai a ba mutane haƙuri su yi haƙuri saboda mai shi kukan ba abin da zai canza da a ce in an yi kuka an yi kuka sai ya dawo na in misali da kaga sai a yi ta yi ko gidan rediyo ka ce wani fili ka shiga ka dinga kuka ba abin da zai faru kuma in ka yi kukan ma idan mutum bai bar kukan don allah ba ma don duniya ma zai bari zai gaji zai daina dole ka ka daina ko yunwa za ta sa ka dina misali amma idan mutum ya yi ya daure sai samu lada maimakon wannan kukan a yi tawa mamaci addu'a ta roƙa masa Allah Allah ka ji kanwa ne Allah ka yi masa gafara Allah duk abin da ya yi mara kyau Allah ka yafe ma a yi ta wannan na a yafi riba ma tunda ba zai dawo ba ba zai dawo ba kuma za ka ga wasu kukan su ɗauka kamar al'ada ne wai in ba a kukan ba za a ce kamar mutum baya bai damu ba sai ka ga babban mutum katon mutum ba yaro ba ana rike shi yana kurcewa ya an yi mutuwa kuma an sake shi ina zai ji wala wa'ala in an sake shi ma ba inda zai ji ba inda zai je kawai a shana ne ko ya kuri na an taɓa ba mu labarin wani ban ala dan uwansa ne ko wansa kun kare shi a wani ƙauye ya rasu babban ana ta riƙe shi yana da yana ta yadda kasa irin dai na jahiliya din nan ya buji nan ya ga har aka ana rike da shi aka je makabarta bayan an binne shi ya ce shi ba zai tafi ba ya kwanta a kabarin to sai limamin ya ga abin yayi yawa ya ce jama'a mu tafi a tafi a bar shi an dan motsa aka yi sa'a a shi a ce akwai awaki a cikin kasan sukan tsorata wani lokaci taurin ka gansu su ne ba sai ga mutum ya zo ya wuce mutane ba fafu a ya wuce su ka kai mutuwa ya ba wasa ba shi ya zo yana wuce su a guje da awaki kuma tumaki ne kawai suka dan razana ina ga ya dauka an cewa to kai ma kana son ka tafi ne ko kaga kuma zai gudu saboda ai ba wanda zai ga mutuwa ya mutuwa dole ake dole ake wani ya taba zuwa zai rata ya kashi kadai kun san Allah in ya rufa mutum asiri shikenan Allah ka rufa mana asiri Allah in ya nufi mutum da rahama ta kare ya je zai rata ya kai shi ya daura igiya abin da ya daura a sama abin ya shaƙe shi sai Allah ya tsinka igiyar ya matse shi kenan ba sai igiyar sai ta tsinke ya jiro ya buɗe ƙofa yana ta gudu da igiya abin aura in ka gan shi kai kace wasu mutane suka kama shi na ina nuhu dan an ɗauka kamar ma wasu ne ƙarshe labarin ashe shi kaɗai ya ɗauka kashe kan wasa ne ai duk wanda ya zai kashe kanshi zai shiga lokacin da bayan da iya ne a in an matse shi nan zai gane ya yi kuskure amma ba zai iya canzawa yana ta gudu fa da kyar aka kamo shi har ya rubuta takarda irin yau sallama din nan shi shi gashi shi duniya ba ta mar daɗi wane wannan musifa wani irin rashin sanin lahira in kun duba satin da ya wuce satin nan nan gari bahaushiya 'yan musulma take yawo ta je club ubanta ya mata fada ta je ta sha satin nan da wuce ta je ta sha mam abin bera maganin bera to biya biya ta mutu dan na jin malar da ta wuce ta mutu sai ba ma an mata sallah dai ake dai labarin ne aka ne faru to kaga wannan musiba ne shikenan ba za a ma faɗa ba na shikenan sai a kyale ka kai ta abin da kaga dama kuma kaga illar mutum bai da aibiyar lahira kenan da duk wanda ya san me a lahira wallahi ba zai kashi kashi don in duk abin da kake ji a duniya ko wahala ko rashin kuɗi ko mai to ya fi ma daɗi ka zauna a duniya na? eh ka gane yawwa ya ma fi daɗi da dai mutum ya kashe kanshi ba to la gare ya zauna ya wannan wahala ta fi daɗi eh to rashin sani wanda ake gaya musu kamar an mutu an ɓace ne ba wanda yake tunani ya ɓace ba ya za ka cire kanka a cikin wannan wahalar kai kanka wuta nasan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe kanshi a nan duniya to da irin irin yanda ya kashe kanshi irin azabar da za a yi masa a cikin wuta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha guba ya mutu haka za a masa guba ta wuta a cikin wuta yana kwankwada ya ce wanda ya hau tudu ya faɗo a nan duniya haka za a yi masa tudu a cikin wuta tudun wuta yana faɗa yana hawa shi yana faɗa a wuta kuma ya ce wanda ya ɗau wuka ya kashe kai haka za a masa wuka ta wuta yana cakawa kanshi to kaga wanda ya san wannan ya zai ya kashe kanshi kaga ba zai yi ba kaga illar rashin sanin addini ba yadda za a yi wanda ya san wannan na wai don kawai wani abin duniya ya kashe kanshi tunda ai ya fita daga ruwa ya fada wuta ne Allah ya kiyaye وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه أسامو حديث daga ibn Mas'ud ya da Allah shi ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa minna baya daga cikinmu duk hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya daga cikinmu ko ba ruwa na da na waɗannan hadisai suna da wato matuƙar abin ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana nufin mutum ba musulmi bane fa musulmi ne amma dai manzo Allah ce ba ruwan shi da shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai musiba ce shi yasa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da ya kisu ma suna kishi an samu sahabin da ya sa zobe na zinari manzo Allah ya gan shi da shi yanzu da ya cirge ya ce yaya mutum zai ɗan wuta ya sa a hannun shi mazala ya cire ya yar ce mutum da hankalin shi ya ɗan wuta ya sa a hannun shi samun ya tsaya mazala ya tafi shi kenan an ya gaya musu ba kyau sai sauran sahabbai suka ce to ai ka je ka ɗau zobin tunda ai an hana musulmi ya sa zinari ne ba hana shi ya sayar ba na musulmi zai iya siye da siyarwa na na zinari zai iya siya wa iyalinsa na iyalinsa za ta iya sawa sai aka ce to ai kai sawa ne kar da ka kara amma ka ɗauki zoben nan ka je ka yi wani abu ko ka siyar ko wannan sahabi ya ce a takau ce wallahi ba yanda za a yi annabi sallah sai yadda abu shi ya ɗauka wallahi zoben da ya ce ba ruwan shi da shi kenan zinari shi ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya yarda abu wai shi ya dauka a shi sun rabu ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin mu wanda dijin mari fuskarsa ya ringa dukan jikinsa saboda an yi mutuwa kusa a jahiliya musamman laraba haka suke yi sai ta dukan jike shi cewa wani nashi ya ya rasu to duk wanda ya wannan dabi'a na sallallahu alaihi wasallam ce baya daga cikin mu wa shaqal juyuba ko kuma mutumin da ya riya ga tufafi haka zaka ga mata ta yi tabarruz kawai ta fita a irin rana saboda an mata mutuwa irin ranan ba ta san wannan ba jahiliya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ruwa na da wanda yayi wannan sanan ba ruwana da wanda ya yi kira irin kiran jahiliya wannan irin kiran jahiliya ya danganci al'adun mutane kowace al'umma da irin abin da take yi na surutu na magana shine yadda na ba da misali na bahaushe na matsayin da fulani suke ba matsayin da bare-bare suke nasu ba na idan an musu mutuwa kalmomi ne ba wuce da haka yake gaji yana babban bango ya faɗi na? na? kai ya fi ka faɗa haka dai za ka ji kowa wani da yarensu ba ka san me amma za ka ji maganganu ne akwai wanda za ka ga yana magana da fushi kamar zai zagi Allah wannan ba kyau idan mala'ikun mutuwa suka zo suka ɗauran wani a gida duk tsayawa suke suna nan duk hayaniyar da ake suna nan har magana suke wa mutum sun ga yana wannan hauka su duba su ce a to kai ma kana wannan saura kwana hmm? a shekara saura shekara tamanin da tara na da kaza kai ma muna zuwa kan amma ba ma ji don da mutum yana ji da ya nutsu na da ya yi sai saboda ai ita mutuwa in ka in ka kalle ta da kyau ai wato ba ta da daɗi ne musiba ce amma kuma musibar da ba yadda aka iya da ita kuma in ka tuna kowa ma sai ya mutu ai za ka dan samu sauki na in ka tuna ba wanda zai zauna fa kowa yana tabe in ma ka tafi za a zo to aka ga shi yasa imamu shafi'i ko imamu ahmad bin hanbal ne idan ya je jana'iza ya je ta'aziyya yadda yake ta'aziyyarsa sai yawa mutumin ta'aziyya wanda aka wa rasuwa sai ya ce to kuma ina tuna maka da ni da kai din duk ba zama zamu eh da kai da nake wa ta'aziyya da ni da nake ma ta'aziyya mu ma muna tafe na muna kan hanya kar mu dauka kawai shine ya rasu mu kuma muna nan a kawai lokacin mu ne bai cika ba shine mu muke nan yana tunatar da mutane wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta hana wanda ake yi so da yake ya rabu saboda ko talauci ne irin sanarwa a gidan tv da gidan rediyo da gidan jaridu na a ringa bugawa cewa mutum ya mutu bai da kyau ba kyau ya dan ragugo na shine ya za waya ko to lallai shine saboda samun waya shine ya da waya to idan ya zan ba da nufin sanarwa ba don kusan sanarwa na mutuwa kawai an yadda ne don a zo jana'iza a yan gane ana so a gayyato mutane su zo jana'iza domin yawan mutane a jana'iza yana da falala akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daya ya kira mutane ɗari da ya kira mutane arba'in amma arba'in din su ya ce waɗanda ba su shirka da Allah ya ce duk mutumin da ya rasu yana musulmi aka samu mutum arba'in waɗanda ba su shirka da Allah suka tsaya kan gawarsa to duk abin da suka ce Allah ya marze mar in suka ce Allahumma gafir lahu sai Allah ya ce na yafe wa Allahumma arhamu na wa gasirhu bisma'i wa salbi wal barad ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته duka waɗannan addu'a sai Allah ya karba kawo mutum ai ya huta na kuma ya ƙare zai je lahira lafiya nan amma sharadi arba'in amma na ɗarin kawai cewa ya mutane ɗari suka tsaya a kan gawa kenan kaga ana sanarwa don a zo na a taro a jana'iza amma ba wai don a yi ta sani cewa mutum ya mutu ba daman mun wani abu ne don ka mutu idan na mutu sai ne na nufin daman ba zan mutu ba kuma kai ma ba za ka mutu ba ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ce masa yayi innaka mayyitun wa innahu mayyitun sai za ka mutu kuma za su mutu da haka daman mutuwa shi yasa ba a sa a ɗauke ta kamar wani abu ne wanda daman baya nan ya zo cikin suratul mulk da Allah ya ce wanda zai halaka bai soma ma da rayuwa ba sai ya soma da mutuwa wanda zai halaka mauta na mauta first wal hayata sai rayuwa ce ma a gaba shine ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa liyabluwakum da ya jarabe ku ayyukum ahsanu amala waye zai kyautata aiki a cikin rayuwar duniya waye zai yi ta sharholiya waye kuma zai tsaya yayi aiki mai kyau shikenan kuma ila lahi marji'ukum jami'a dukan ku wajen Allah za su koma kuma wani kulli ummatin ajal Allah ya ce kowace al'umma kowace mutane na sanya musu lokaci akwai ajali da na rubuta Allah ya ce za ja ajaluhu idan wannan lokacin ya zo la yasta'khiru na sa'ata la yastaqdimu ba babu jinkiri babu ragi babu ragi babu kare Allah rahama ya yi mana bai gaya mana lokacin ba saboda ai ba za ka yi ba za ka iya rayuwa ba wani yana ga kaman da ya san lokacin da zai mutu kamar zai ƙara aiki mai kyau ko kidimewa za ka yi so rahamar Allah ne ya bar mu a duhu eh ya bar mu a duhu ba wai kar ka ringa tunanin da ka sani sai ka kinsa a rudu za ka shiga saboda duk harkarka ya zo ni ya san cewa sati mai zuwa zai mutu ya daina zuwa kasuwa na duk abin da kake ji dan adam ya yi duk sai ya ya burkice an ba mu labarin wani sarki sarki ne babba a cikin sarakuna da suka gabata shi kiba yake yi saboda yana da kiba ana ta kawo masu magani irin na da saboda ya rame kowa ya zo ya yi da bokaye da masu duk sarki sai kiba yake to sai aka samu wani ya zo yi abin da zai shi ma dai babu sai ya ce amma fa ya ce wa mai martaba a cikin ayyukan da ya nan akwai abin da ya gani zai sanar da sarki abin da ya gane a cikin dube-duben da ya yi saura kwana arba'in sarki ya mutu kwana arba'in shi kenan ya tafi kamun ka ce kwana ashirin sarki ya zaba ne Allah ya rami ya zuye bari wajen arba'in ya yana jira to shi kenan gobe ne ya ga gobe ta wuce jibi ta wuce ya ce a ji a kamo shi a ji a kamo wannan wannan mutum don mai zai wa sarki karya to lokacin ya yi yana nan shi ne yake ce masa a ya duba ya gaba abin da zai sa ya rami sai dai zai ji labarin mutuwa to daga hankali ne da shi eh Allah rahama ya yi mana ya boye kowa eh Allah mun gode eh kawai sai dai mutum ya ta kokari ta kokari kuma irin yadda shi din yake mana rada haka shi din yana mutum rada radan da baya ji sai rinda ce masa kai ba za ka mutu yanzu ba kana da sauran lokaci kana da sauran time za ka yi can za ka yi shekaru za ka kai duk wannan abin ana ta addu'a Allah ya sa mu dade ba ku ci amin ba yawa addu'a ce ai Allah ya ba mu shekaru masu yawa masu alfani da imani wannan addu'a ce amma ba wanda suka yi alƙawarin haka da Allah so in Allah ya amsa to in bai amsa ba kaga mutum sai ya zama ready na amma ba amsa ba ne duk yanda ka kai duka sai ka gode Allah dan sai ka tuna akwai wanda ba su kai ka ba sun mutu ga ɗan jariri ma na wani kuka biyu ya mutu kai ka zo duniya har ka yi kwallo ka yi yawo ka je kasuwa na ka yi abubuwa da yawa ai sai ka gode Allah na wani ne kai ko abokan mutum ya tuna sai ga wasu ba su kai shekarunsa ba amma ba ta wani bai ma yi aure ba wani bai yi kaza wani kai ka yi duka mutum sai zai gode Allah to babban ma abin da za a wa Allah godiya a kai da Allah ya yi ka musulmi don yi ni'imar ta fi kowace girma Allah mun gode wa na bi burdata qal waje abu musa fa gushi alaihi wa rasu fi hijri hijr imra'atihi min alihi fa aqbalat tasihu biranna falam yastadi an yurda alaiha shay'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bari'un min as-salikati wal halikati wa shaqati muttafaqun alaihi an samu hadisi daga abi burda yadda Allah ta tabbata a gare shi ce wani lokaci abu musan ash'ari ya yi rashin lafiya abu musa ash'ari ya yi rashin lafiya sai ya ringa suma to matarsa ta da take jinya yana kan kansa yana kan cinyarsa ta rike shi to shine kawai sai kaga ya suma kaga ya suma kawai sai ta tsalle ihu ta yi ihu irin kukan da musulunci ya hana yana bai ji saboda ya suma bai zai iya hana ta ba amma can kuma sai ya dawo cikin hayyacinsa wato ya dawo daga suman ya dube ta sai ya ce mata ni ba ruwana da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi shi ba mara lafiyar mai ke wannan magana mara lafiyar yake gaya matarsa ya ji tana iyu an sanar da shi ya ce ba ruwana da mutum da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da shi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ba ruwana da mata mai tsalle ihu ita ce salika wadda take kukan mutuwa irin wanda shari'a ta hana sannan ba ruwana da mata wadda take mai aske gashin kanta saboda an mata mutuwa ba ruwana da mata wadda take yaga tufafinta ita ce shaka wadda take yaga tufafinta saboda an mata mutuwa ya gaya mata wannan wannan imam hadisin imam bukhari ne da muslim kaga ai yayi mata wa'azi cewa wannan ba dabi'a bace eh وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نهى عليه فإنه يعذب بما نهى عليه يوم القيامة yawmal qiyama na yace an samu hadisi daga mugira dan shu'ba yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk aka yi masa kuka mutuwa to shi za a yi masa azaba kan kukan da aka yi masa ranar tashin alkiyama ku ji wata hadisi fa za a yi masa azaba a kabari hadisi na farko wannan kuma za a yi masa azaba ran tashin kiyama saboda kukan mutuwa to shi ma yadda bayanin wancan haka yake matuƙar mutum ya san za a yi bai hana ba yawa amma ya hana suka yi shi kenan ina nuhu amma dai lalle shi ya sa ba zai yi musulmi ya rayu a ce tsakaninsa da iyalinsa ba magana mutuwa ba wannan kuskure kaga shedan yana ziga mata yanzu kana zuwa kana maganar mutuwa zaka ji suna ce ma muna zaman lafiya mu me ya kawo wannan magana na na he ana zaman lafiya ka kawo mana maganar mutuwa to kaga kuma ba daidai bane ya kamata a dinga tattaunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa na Aisha yake ce mata wato na yi fata a ce ki riga ni mutuwa ya zama ni zan wanke ki ni zan sanya ki a likafari ni zan miki sallah ni zan sa ki a kabari manzo Allah yake ga na na Aisha yanzu amma ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara ba amma ya ce ya so a ce hakan ya faru ka gani to da haka hirar mutuwa dai a dinga yi amma da ita noman hira ai an gane ko eh bai kamata ai mu mai da labarin mutuwa wani abu bako ba tunda duk a cikin ta muke wala a cikin ta muke dare da rana safe da yamma yau wannan ya tafi gobe wannan ya tafi yau wannan shi yasa gida ma a ce ba a iya wankan mutuwa ba kuskure a dau abun an dau abun kaman kaman har ma wasu wurare sun dauka kaman aikin liman ne ko wankan mutuwa zai da an mutu da shi a ji a ga liman ina ruwan liman shi liman sallah yake wanka ya kamata ya ce in dan uwa ya mutu ko mata ta mutu kafin ma mutane su zo a ce an wanke mutum in yanda saboda me yanda ake son a rufa wa mutum asiri yana da rai haka ake so a rufa mar asiri bayan ya mutu ba wai dan ya mutu kawai kowa sai zai gan shi ba ba daidai ba ne yanda za a yi ta iya yiwuwa ma jikin shi akwai wani tabo ba sai kowa ya gani ba na ta iya misali da haka a rubin asiri ne a wanke abin nan wata mata Allah madaukaki sarki ya musu albarka in mata ce da uwar gidanta mijinsu ya rasu za a zo nan na shi ma a musu wanka ta bugo waya ta ce a su da kishiyarta za su masa wanka a nan garin a asokoro ma a ina na asokoro ina ne can wajen yawaye to asokoro a nan suke na san wanda ya rasu wallahi na san mata ɗaliba ta ce na koyar da ita a islamiyya wallahi suka masa wanka kawai sai ga wasu aka fito da ita an san ga yafi a yafi man ta ce sam a bari za su mutu kawai ya zo a yi masu sallah na rashin da mutu ma kamar sallah kaga ai hakan yana da kyau na na ya sosai an rufa mutum a fili wata shekara ya kusan shekara ashirin yariyatu wani ya rasu ana zuwa kan don lokacin kamu a rushe wannan masallacin me muka je sai aka ce ana masa wanka a nan na shiga kawai na ga mutum sun tube shi tsirara wallahi ya aika war ce ku haka ake wankan gawa ina guba wasu ba an wasu bane sun je sun an ce ina wanda zai iya wankan gawa suka ce sun yi wallahi mala sun tube shi aihuwar uwarsa ba ba haka ake wankan gawa mai wankan gawa bai ganin tsiraikin wanda yake wa wanka dole a sani ba ko mata ne ba ka ganin tsiraikin mata yar uwarsu haka man maza ba ka ganin tsiraikin ba a su bai wanda yake ake wa wanka ta haka gaskiya nan karatu ne addini ne ya kamata a tsaya a kula magana kawai a yi ta a sai dai in mutum a yi ta dibi-dibi wai ka ga mutum wai an mutu kowa na jin tsoro ka ga mutum da da mutane da yan uwa da abokai duk an mutu wai kowa kuma ya ja gefe ya yi zum wani mutum da ba zan banta shi ba matar shi ne ta mutu babban mutu ba wai aka je wai yana jin tsoro ya shiga daki matarsa har zana kallon sa a idona gashi kato wai ana ba shi haƙuri wai ba zai iya shiga wallahi ba na kaman ka zaura marmari iyalinka na wai tsoro yake ji kuma wallahi bai shiga ba kuma wasu abuyan ta yi ɓera ɓari aka zo ana tuwa ƙyale shi a ƙyale shi sun da yana jin tsoro yana jin tsoro ɗakin da take ciki ba wai shiga wai yana jin tsoro kuma haka aka tafi aka ka gama yana ta jin tsoro abin shi ka ji masu tsoron mutuwa Allah sauyi wa ɗin adiya a nusaibata a bidan min nuni wa fatihiha رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند البيعة ألا ننوها متفق عليه an samu hadisi daga ummu adiyya wanda ake kiransa a nusaiba wato ko ko nasiba ko wani ana kiranta haka ko da nufa nusaiba ko nasiba da da da fataha nun ko kuma da da damma nun da dalas kara tabbata a gare take cewa wato cikin wato tana cikin mata da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mubaya'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya musulunta yana masa mubaya'a idan maza ne idan maza ne sai manzo Allah ya sa hannunsa sai a kowa mutum ya dora ya dora hannunsa amma mata ba ta manzo Allah baya gaisawa da mata za su tsaya a yi magana akwai abubuwan da alƙur'ani ya ce a gaya musu kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza sai a gaya musu to cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ce cikin alƙawarin da suke masa shine banda kukan mutuwa in an mutu ba za su yi wannan ihun ba eh akwai sahabin da ya zo manzo Allah ya musulunta sai manzo Allah ya ce to ya masa mubaya manzo Allah ya miƙo hannu sai ya ji hannunsa zana ce ya haka ita ya rasulullah ina san cikin mubayan ne ka sa cewa duk abin da ya faru an yafe mu sai manzo Allah ya ce masa ai ba sai ma ka sa shi ba saboda ai al-islam ya jibu ma qabla musulunci yana kankare duk abin da ya gabace shi shi yasa zaka ji maganar a Usama Usama ɗan zai lokacin da ya kashe mutumin nan da ya kalmar shahada da ya kashe shi a filin yaƙi bayan ya yi kalmar shahada wanda ya zo yana ta kakkashe mutane kafin yana saɗaɗowa kafin a fara yaƙi ya kakkashe sahabbai Usama da shi da wani ba Allah suka rinsa shi suka kashe shi shi shi ɗayan wanda suka dutse shi bishiya ne ta shiga tsakaninsu da ya ga lalle nan ba wajen gudu nan ba wajen gudu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ɗayan sai ya mai da takobinsa irin ka yi sa'a inda ka zama musulmi usama ko sai ya ɗauke shi har ya ce masa ya haka usama ya ce baka ni ya zama rika shi ne na ya eh ba ya gane mun rida shi a'a shine har labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin Usama ma ba nan manzon Allah ya fushi da Usama ya zo ya ce Usama mutum yayi kalmar shahada ka kashe shi sai ya kama shi ya rasulallah mutumin nan har da suna shi ya sadado ya kashe wani shi ya zo ya kashe wani sai da muka rika shi sai ya gama bayani sai manzo Allah ya ce Usama mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai ta bayani wani sai manzo Allah ya ce masa Usama ya zaka yi da la ilaha illallah shirin tashi kiyama to wannan kalmar da annabi ya rinda gaya masa ya ce sai da naji a ce ma ban musulunta ba ranar zan musulunta ai ku zama ma'anar magana ai saboda duk abin da ya yi ya kare ya ce sai da ya yi sha'awar a ce ma ranar ne zai musulunta dan ya zama al-islamu ya jubbu ma qablahu amma sai da ya biya diya kaga wannan yana gura mana irin wasa da muke da addini yanzu ya yawa kawai mutum ya sha shayi ya ce ma kafirin banza kawai na kawai shi kenan ya faɗa irin a yi abin da za a yi mushiriki na wannan rashin hankali ne wallahi ba daidai ba ne kuskure ne babba ba kyau ka yi kuskure mutane ɗari ɗari su zama mushirikai ko su zama kafirai amma ba ka ce musu kafirai ba misali ka yi wannan mistar ɗin a kan mutum ɗari shi ya fi ma sauƙi wajen Allah da ka yi mistar a kan mutum ɗaya musulmi ka ce ma kafir ai kun gane misali a ce a ce ma wai da gaske musulkan ne ko kafiran ne to a ce su ɗari duk sun zama amma baka ce ko a kafiri ba to shi ya fi ma sauƙi da kai kuskure mutum ɗaya tal musulmi ka ce markazi saboda ai matsalar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jefi dan uwansa da kalmar nan za ta tafi mala'iku za su dauke ta za a duba idan ta haukan shi sai a sama amma idan ba ta haukan shi ba shi wanda ya faɗi kalmar shi ya zama kafiri kaga mutum ya cutar da kai shi wanda ya faɗi kalmar za ta dawo kan shi in fasiki ne shi ya zama fasiki in me ya faɗa duk abin da ya faɗa za ta je ta zagayo ta dawo kanta kuma Allah malaukakin sarki ya yi mana umarni cewa a rinda gaya mutane magana mai kyau magana mai daɗi wa ƙulu ne na fi husna in ji Allah ku ringa gaya mutane magana mai daɗi eh hasali musulunci ma ba a yi da faɗa ba a yi da faɗa ba wanda za ka sa dole kai kanka ma ba wai faɗa kai ka zama musulmi ba ba wai wani fushin ka ya sa ka zama abin da ka ba abin da kai kawai Allah ne ya ya dube ka ya yi ma da haka ga ba maganan mutum ya ringa magana kamar yadda ka san ko ko annaba da aka aiko su ma ba su yi haka ba in ka kalli siyakin alkur'ani ka duba annabawa da aka halaka mutanen su ka ga me suke faɗa sai mutum sai annabi an kashe mutanensa amma ya ringa cewa ya kaumi na ka gani yana ma magana da su na kira ku na kira ku na wato bai ji dadin abin da ya same su ba menene wana sa'atu lakum ko walakin la tuhibbuna an-nasihi sai ta muku nasiha amma ba ku san masu nasiha kaga yana jin abin nan amma ba yana murna bane cewa an kashe mutanensa ba yana jin daɗi wani mutanen su za su shiga wuta wani za ka kamar daɗi yake ji kawai kai su wuta kawai kai su wuta ba kyau fatan musulmi duk musulmi ya gyara ya tuba na ya shiga aljanna wannan shine al'ada kuma shine ma ɗabi'ar musulmi shine fatan kowane musulmi shine ma'anar la yuni ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kana san ka shiga aljanna sai ka zo da uwan ka ma shiga aljanna ba wai kawai ya tafi koyaya na koyaya ya tafi kuma wani lokaci yadda ake yi duk mutumin da ka nuna cewa shi kana gaba da shi ai ba zai saurare ka kawai fada za ku yi ta yi ba kyau annabawa suka yi ku duba fir'auna fa fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya dawo yace ana rabbukum al'ala duk abin da ya faɗa amma da Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna wajensa sai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan in ku je ku ga Fir'auna magana mai daɗi bayan ya faɗa haka shi yasa ɗaya daga cikin kalimomin musulunci wani malami ya zo yana gaya masa magana yana mar wa'azi ya ce zai wa'azi sai ya gaya masa magana ya ce a'a malam ka zauna zauna ya ce a'a yaya za ka ce ce eh ya ce ai waɗannan maganganun da kake faɗa maganganun masu kaushi ya ce ka gani duk sabona da rashin kirki na ka san dai ban kai fir'auna yace yace kai kuma duk ilimin ka da abin da kai kuma baka kai annabi Musa ba yace gaskiya yace amma to ka ji abin da Allah ya ce annabi Musa na ya ga ya fir'auna magana mai daɗi na saboda kana tasiri wani lokaci ga ga mutum magana mace ko ya ƙi yadda sai da gida ya tunani zai gane cewa ƙaunarsa kake ba wai kiyayya ba amma ya zan kawai a buga ne ba kyau Allah ya shirye da mu mu tsaya nan
So we ka sake daga farko
Thank you.
kana ta zagi a zuciya
Thank you.
kun ji abin da ya faɗa maganar zuci zargi a zuci zagi a zuci hmm? idan ba a furta ba ba a faɗa ba yana cikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tahmilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين abin da kawai musulmi zai kula shi ne an ce a ringawa mutane kyakkyawar zato na yawa mutum ya kula da wannan amma maganar zuci yawa ba a wa mutum hukunci da ita haka a cikin a cikin namu shari'a sai dai Allah madaukakin sarki sai a ringawa mutane kyakkyawar zato wani lokaci za ka ga mutum kaza ta ba musulmi ba ne na sai an zo sallah sai ka ga ya tashi na ka kuwa zan kafarci ai ba mummunan zato kaman na amma da alama da abin nan duk yana faruwa a nan gaba mutane da ke kyawun zato wallahu alam na rahim salam yawa in abu ya bata ko na hasara mutum kare yi amma ana duka ya yi in ana duka ya je tsalle ihu don a kawo masa taimako amma don mutum ya yi hasara na don mutum ya hasara ana bukatar ya dogara ga Allah na don mutum ya rasa wani abu duk yana cikin abubuwan da tawak yana da alaka da wato tawakkali ga Allah da kuma mutum ya yarda da alƙada'u wal qadar abinda Allah madaukakin sarki ya zartar amma da ganin kai ihu wani ya tare ka zai kwace ma kaya na misali a kawo ma guduma wannan halal ai an gane ana kirban mutum kan ya yi ihu a mishi na Allah ya kiyaye ba ba shi yake magana ba ana gana neman gudumawa na jama'a amma amma mutum misali yayi wata hasara na ya ce zauna yana ta kuka a ya daga da kaddarar Allah ya nemi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi addu'ar da aka ce ayi ya nemi Allah ya canza masa da mafi alherin abin da ya rasa na aki zagi ne a'a rashin kunya ne an gane tsaki ko tsaki a al'adar da na sani ita ce al'adar bahaushe rashin kunya ne an gane ko kawa mutum magana ya ma tsaki kaga akwai reni akwai rashin kunya akwai rashin ladabi a ciki amma dai ba zagi ba ne ba zagi ba ne amma fa na ce a al'adar bahaushe wataƙila ta iya ruwa a wata al'ada ba haka ba ne allah ya yi al'adun duniya iri iri iri iri wasu abubuwa wani malami yake ba da labari a makarantarsu a madina ma malaminsu ya zo ya je ya kamar ya yi fushi ya ce zai musu test da yake shi bako ne suka yi roƙon shi roƙon duniya ya ce yau zai yi test ɗin sai an yi ya ce aka ya kasa haƙuri can sai wani ya hau inda yake zaune sai ya je jage mushi shi ne sai ya yi haƙuri na ramu ashe wai kaiwa matuƙa eh to kaga a najeriya ko na ina ga bambancin al'ada ne kaga a najeriya ka je ka jage mu mutum kuwa waka ba shi akwai kaga nan ne ma ka jawo burgimar ai na nan ne ka taro a radi da ka da haka a wasu abubuwan suna canzawa sai za mu ce al'ada ta bahaushe ne aki ba mu abu ne mai kyau yau yana daga bangaren rashin kunya Allah Allah alaikum assalam zato ne irin mara kyau eh kaga yanzu ka gane musulmi ne akan samu a wajen sanya tufafi wajen al'adu ka ga mutum kamar su zaton musamman irin yanayin wuraren da mutum ya fito akwai wuraren da in daman ka san ba ka gane riga ba za ka sa ka gane musulmi ba misali dan ka ga riga ba shi zai sa ka gane ka gane musulmi ba wataƙila sai lokacin sallah kawai kaga ya tabbata akwai inda kuma rigan ma kalanta musulmi ne za ka ga wani lokaci kamar irin su adamawa wasu gurare za ka ga mutum kirista ne amma shigarsa malam ma ake kira shi na ni na ga wanda mun na dauka ana malam malam gidan malam na dauka a shi a shi ban su eh ai al'adun ne al'adun ne a sakkwato wani mutumin zuru ya taɓa zama har kusan daranta a fulgarin sport na sakkwato shekarun baya a yana aiki a abin ya zo har abin nan akwai wani mai gadi a wajen sai da aka zo tafiya haji shi ya ga ya daɗe na musu gadi sai ya ba shi kujera kujeran maka ya ba shi fom to shi ya ɗauka musulmi ne saboda shiga da ya je aikin haji mai gadi sai ya tomar da duma da tarbi ya zo har ofishinsa yana murna an da lafiya ya ce ga shi na kama ya ce wasu aini ba musulmi ba ne ya ce ranka da ya kako huta ya yi kayan da ya gaba kullum da riga da hula da komai kuma kaga yanayin shi kaga shi ya ce an ɗauka to haka wasu kuma a wasu wuraren saboda shiga suka ɗauka ba musulmi ne ko musulmi ne da ka kawai ba riga ba ta bambance kawa mutum hukunci sai lokacin sallah na da lokacin ibada da kuma ka sani wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا امورنا مراحة لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين